الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi mai yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a sha biyu ga watan sha'aban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 26 ga watan uku shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'us sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad wuni ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am mai sallar asuba
iyayen da asirance shi ne bishi
kawai tambayar ka menene hukunci mai farilla ya bi mai nafila mai farilla ya bi mai nafila wannan halak ne dalilin da yake tabbatar da halaccin haka hadisin mu'az Allah ya kara masa yadda wanda yakan sallaci sallar isha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in an gama ya koma unguwarsu yakan wuce gaba ya ma 'yan unguwarsu limanci wanda shi mu'az wannan sallah da yake maimaitawa nafila ce su kwafarilla ne don haka wannan hadisi shine asali game da halaccin mai farilla ya bi mai nafila an gane ko? na'am malam mutum ne sallah ko su kwanaki biyar gaba tana ashe ba tafi yayi sallolin wannan zai rama su sallolin da suka wuce wai misali mutum ya yi sallah ba tare da tsarki ba bayan ya gama ya tuna dole sai ya sake wannan sallah ko ta shekara na wuce tsarki sharaɗi ne na ingancin sallah duk wanda ya yi sallah ba tsarki akan mantuwa ko akan ganganci to ba shi da sallah dole sai ya saki kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihai yake cewa la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawabba ubangiji ta'ala baya karbar sallar dayan in yayi hadasi har sai yayi arwalla don haka wannan hadisi yana tabbatar da tsarki sharaki ne na ingancin sallah duk wanda ya yi sallah ba tsarki dole ya saki kamar yadda hadisi yana cikin almuwadda ta al'imamu malik umar allah ya kara masa yadda ya limanci jama'a halin yana da janaba ya manta da janabar bayan an gama sallah umar ya tuna ya je ya yi wanka ya sake sallah amma sauran jama'a ba sake da aka sallah ko ta kwana nawa ko ta shekara nawa idan mutum ya yi ta ba zarki wannan dole sai ya sake darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun zo ƙarshen kitabul jihadi wasiyar darasi na yau insha Allah za mu tashi farkon littafin da ke bayansa قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فرد الخمس باب فرد الخمس قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال أخبرنا عبد الله وابن المبارك المروزي قال أخبرنا يونس وابن يزيد الأيلي عن الزهري وابن شهاب أنه قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتهل معي فنأتي بإذخير أردت أن أبيعه السواقين وأستئين به في وليمة أرسي فبينا أجمع لي شارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شا فإذا شارفاي قد اجتب أسنة أسنمتهما وبكرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة رضي الله عنه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط أدا حمزة على ناقة على ناقتي فجب أسن أسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم, فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد سمل مغمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبت ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا عبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد سمل فنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عجبيه القهقرة وخرجنا معه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هو الدراوردي قال حدثنا إبراهيم سعد بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه فقال لها أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر قالت رضي الله عنها وكانت فاطمة لا تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة وكانت فاطمة رضي الله عنها تسأل أبا بكر رضي الله عنه نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر رضي الله عليه رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما وأما خيبر وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر رضي الله عنه وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تالي حقوقه التي تأروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله ائتراك افتعلت من أروته فأصوته ومنه يأروه واعتراني malam Allah ya ji kansa na faɗa bayan faɗarsa bismillahir rahmanir rahim shine ke cewa kitabu fardil khumus wato wannan littafi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wato na game da lokacin da aka farlanta humusin ganima idan aka ce humusi shine ɗaya daga cikin biyar in ma kasancewar nan wato shine malam sai babu ya ce babu fardin humus babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato game da lokacin da aka farlanta wato humusi daga cikin ganimar yaƙi ko kuma yadda aka farlanta shi ko kuma yadda shi humusin dukiya ta ganima wato ya tabbata a shar'ance idan aka ce al-humus shine kenan ɗaya daga cikin biyar in an kasa abu kashi biyar a fitar da kashi ɗaya wanda shi kumsi a shar'ance kamar yadda malamai suke faɗa shine suke cewa mayu kazumin alganima shine abinda ake fitarwa daga cikin ganima ta yaki lallai shi al'amarin kumusi na a kasa ganima kashi biyar a fitar da kashi ɗaya abu ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana da nassi na alkur'ani kamar yadda jumhurin malamai sun tabbatar da lokacin farlanta shi shine lokacin saukar wannan aya wadda ke cikin suratul anfal fadar ubangiji mai girma da daukaka wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير ubangiji ta'ala ya ce wa'alamu annama ganimtu min shay'in kusan da cewa duk abin da kuka ribatu na wani abu na ganimar yaki to fa anna lillahi khumsahu wa lirrasul Allah da manzansa suna da kashi ɗaya daga cikin biyar wani zil qurba da ma'abuta kusaci da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sune banu hashim wanda Allah ya haramta musu cin sadaka Allah sai ya maye musu gurbin da abu wanda yake fiyayye shine in an yi yaƙi an samo ganima ta yaƙi to suna tarayya a cikin wannan ɗaya daga cikin biyar ɗin ganima domin ita zakka dauɗa ce kazamta ce ta dukiya kamar yadda lokacin da al'abbas ibn abdulmuttalib allah ya ƙara masa yadda an kawo dukiyar zakka an baje a gaban manzan allah sallallahu alaihi wasallam abbas allah ya kara masa yadda ya nemi cewa maza allah sallallahu alaihi wasallama ya tsakura masa domin yana da bukata maza allah ya mace ke ce ma abbas yake cewa inna alu muhammad la tahillu lana sadaka inna ma hiya wasaku min ausakin nas yace ya kai abbas ka san da cewa ni da makusantana muminai zakka ba ta halatta gare mu maza Allah ya ce domin dauda ce daga cikin datti na mutane ma'ana dauda ce ta dukiya to don haka dangin maza Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa su banu hashim wanda Allah ya haramta musu cin zakka to suna daga cikin wanda Allah ya kasa da su a cikin kumusin dukiya ta ganiwa shine ya ce fa anna lillahi kumusahu wa lirrasuli wani zilkurba da dangin mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama na kusa wani yatama da marayu wani masaki ne da waɗanda suke talakawa mabukata wabni sabili da bako ɗan wucewa sai ce in kuntum amantun billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jama'an wannan kashi ɗaya daga cikin biyar na waɗanda aka zano ne a wannan aya in har kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da abin da aka saukar ma bawa na yawmal furqan ranar rabe tsakanin gaskiya da ƙarya ita ce ranar yakin badar yawmal taqal jama'an ranar da jama'u biyu suka haɗu da juna a fagen daga sune mu'minai da kafirai wallahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne ko mu ce mai matukar iko ne akan komai babu abin da ke gagararsa wannan aya tana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa ita shi kumsi na ganimar yaƙi an farlanta shi ne a yaƙin badar a yaƙin badar domin wannan aya ita ce dalilin wato shar'anta shi kumsi to shine malamai suke cewa in aka ce khumsi kenan ma yu'khazu min al-ganima abinda ake dauka daga cikin ganimar yaki kenan a kasa biyar a fitar da kashi daya wanda asali a shar'anci idan aka yi yaki aka gama duk abinda aka ribato na ganima za a tattara shi gaba ɗayansa idan aka tattara shi gaba ɗaya to za a kasa kashi biyar idan aka kasa kashi biyar sai a ware wannan kashi ɗaya wannan kashi hudu da suka rage shine iya abin da za a raba ma mayaka gaba daya wannan kashi ɗaya da aka ware maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasa shi kashi biyar shi ɗaya daga cikin biyar kin sai ya koma kasa shi kashi biyar sai ya ware kashi ɗaya wannan nashi ne wannan kashi hudu da suka rage kuma shine maza Allah zai sarrafa shi ga waɗannan da aka ambata tunda cewa wa alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli Allah da manzansa kenan suna da kashi ɗaya daga cikin biyar sai ya ce wali zil qurba kaga in ka sa wali zil qurba sun zama nawa uku wal yatama hudu wal masakin wal masakin biyar wabni sabili sun zama shida to na Allah da manzansa wannan a jimulce yake shine manzan Allah yake dauka domin na Allah na manzan shi ne in ya kasa kashi biyar ya dauki wannan kashi daya to wannan kuma kashi hudu manzan Allah yakan sarrafa shi a wannan fuskoki dangin shi waɗanda suke makusanta wanda Allah ya haramta musu zakka sannan da marayu da miskinai da bako wanda yake dan wucewa wanda shi a cikin wannan kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin kumusi maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake ware ma kowace mata daga cikin matansa wato abincin shekara aka maza Allah yake warewa yake basu to shine anan malam ya zo mana da hadisin aliyu Allah ya ƙara masa yadda yake cewa kanatili sharifun min nasibi min almagnami yawma badr aliyu Allah ya kara masa yadda yake cewa ina da wata taguwa wadda na same ta ne a cikin ragona na ganimar yaki a ranar badar bayan an gama yakin badar an raba ganima ta yaki aliyu allah ya kara masa yadda ya samu taguwa daga cikin abin da aka raba na ganima shi ne ya ce kanatili sharifun wato ina da wata taguwa in aka ce sharif suna ne na taguwa taguwa wadda take mai shekaru kenan babbar taguwa ya ce min nasibi daga cikin rabona minal magnami na ganimar yaƙi yau badr ganimar da aka samu a ranar yaƙin badr sai ya ce wa kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama a abani sharifan minal khumus sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wata taguwa ta musamman wato daga cikin khumusin ganima domin aliyu yana daga cikin wanda Allah ya haramta musu cin zakka kenan yana daga cikin dangi na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aya ta gabata wali zil qurba da dangi waɗanda suke makusanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke da haƙƙi a cikin khumsin ganima manzon Allah ya ɗauki taguwa ya ba aliyu Allah ya ƙara masa yadda kenan aliyu da ya hada yana da taguwa nawa yana da taguwa biyu shine sai ya ce falamma arattu an abtaniya bi mata binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da na yi nihin na shiga ɗaki da fadima diyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin wato an rigaya an ɗaura auren tuntuni tun a shekara ta farko to lokacin da za a kawo fadima gidan aliyu allah ya kara masa yadda shine ya ce falamma a rattu an abtaniya bi fadima ta binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lafazin abtaniya an ciro shi ne daga albina idan aka ce albina shine shiga ɗaki da mace wanda asali al'adar larabawa idan mutum ya yi aure idan za a kawo amarya akan ɗan gina masa wata ilbukka an gane ko domin ya kadaita da ita a cikin wannan ilbukka to shine sai suka dauki lafazin gina wannan bukka sai suke amfani da shi akan shiga daki da mace to shine yace lokacin da nayi nihin shiga daki da Fatima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ku auren an daura shi ne kamar yadda wasu daga cikin malamai suke faɗa cewa a cikin wato tun a cikin shekara ta farko da hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam amma shiga ɗakin kuma wannan ya kasance ne a shekara ta biyu bayan yakin badar kenan a cikin watan shawwal domin shi yakin badar an yi shi ne ran sha bakwai ga watan ramadan sha bakwai ga watan ramadan yakin badar wato ya kasance to shi kwa shiga ɗakin da aliyu allah ƙara masa yadda ya yi da matar shi fadima cikin watan shawwal shi ne aliyu allah ƙara masa yadda sai yake cewa wa'attu rajulan sauwa ga mimbani kainuka wato sai na ma wani mutum alkawari wani mutum makeri daga cikin wato banu kainuka banu kainuka wato wata kabila ce waɗanda suke nan gefen madina akwai yahudawa na banu kainuka to aliyu allah ya kara masa yadda sai ya ma wani mutum makiri daga cikin wannan kabila alkawalin cewa da allah ya zo ya taimaka masa an yarta hilama'iya cewa ya maraita tare da ni mu fita bayan gari mu je jeji fana a tibi izikir mu zo da wato ciyawar da ake kiranta tsaure izikir shine ake kiran shi tsaure a hausa ya ce a rattu ana abi a hussan wage abinda nake nihi idan muka je muka yi wannan tsaure za mu zo mu sayar ma makera wa askafi na bihi fi walimati ursi ɗan kuɗaɗen da muka samu aliyu ya ce na samu agaji da su akan shirya wato walima ta angwanci na ka gafa a nan waɗannan raƙumma na shigo taguwai na shi guda biyu aliyu ya nemi cewa shi wannan makiri ya zo ya kama masa su fita su je siyo ciyawa ciyawar da ake kiranta tsauri domin makera suna amfani da ita a wajen kira suka rura wuta da ita shi tsauri baya gaugawar yin toka idan suka je suka yi suka labto akan wannan raƙuma kenan za su zo su sayar ma makera 'yan kudaden da ya samu kenan sai ya yi amfani da su game da shirya walimar angwancin shi wanda wannan yana nuna mana yadda mazan jiya suka rayu rayuwa wadda take ta kunci dan abin da zai shirya walima ne fa babu sai an je an yi kan ciyawa wanda wannan gaba tana nuna mana idan za ka yi wata sana'a to ya kamata ka nemi taimako da wanda yake masani a ɓangaren sana'ar domin ya nuna maka yadda lamarin yake yanzu shi ciyawar ce aliyu allah ya kara masa yadda zai je amma bai san ba yadda take sai ya nemi kenan ya yi alkawali da wani daga cikin makera domin ya zo ya kama masa shine aliyu allah ya kara masa yadda ya ce fa bayina ana ajima'u lisharifiya mata'an min al'aqtabi wal gara'ir wal hibal yayin da nake hada ma taguwai na guda biyu tarkace abin da ya shafi sirdi wal gara'ir wato da mashimfudi wal hibal da igwai an gane ko lafazin aqtab jam'i ne na qatab wato shine sirdi kamar yadda ake fada a hausa na cewa kwanciyar sirdi ma'ana wanda ake dorawa a bayan rakuni da abin da ya shafi shimfidar da ake dorawa a kan sirdi shine ya ce walhibal da igwai wadda kenan ake daure sirdi da wadda kuma ake akala kenan a jara ku ya ce ina cikin shirya waɗannan wa sharifa ya munakhatani ila jambi hujrati rajulin min al-ansar su taguwan nawa guda biyu suna durkushe zuwa gefen wani gida na wani mutum daga cikin mutanen madina a nan aliyu allah ya kara masa yadda ya durfusar da raƙuman nasa guda biyu ya tafi dai ya ɗauko sirdi da shimfiɗa da igwai domin ya zo ya shirya waɗannan raƙuma biyu a fita ajiye a yau ciyawa aliyu allah ya kara masa yadda ya ce faraja'atu hina jama'atu ma jama'atu na dawo gun waɗannan raƙuman nawa lokacin da na tattara abin da na tattara kenan na sirdin da igwan da shimfiɗar ina zauwa ya ce fa'iza sharifaya kadujitubba asini matuhuma sai ga maka wannan raƙuman nawa taguwan na guda biyu tuni an yanke toza wa bukirat khawasiruhuma tsatsansu tuni an barka shi wa uki zamin akbadihima tuntuna an ciro hantar an huddo ta daga cikin ciki ganin haka aliyu ya ce ke da wuya wa lam amlik ainayya hina ra'aitu zalika al-manzara minhuma yace wallahi lokacin da naga wannan magana game da waɗannan taguwai nawa guda biyu yace sai na kasa mallakar idanuna na fashe da kuka kawai sai hawaye yake zuba wa qultu sai na faɗa na tambaya na ce man fa'ala hadha wane ne ya aikata haka da wannan raƙun nawa faƙalu sai suka bani labari suka bani amsar cewa fa'ala hamzatu bin abdulmuttalib ai hamza ne ɗan abdulmuttalib shi ne ya yanka waɗanne ya soke waɗannan raƙuman naka guda biyu shi ne ya yanke tozan bayan an yanka ya barka cikin ya ciro hantar suka ce wa huwa fi hazal baiti yana nan cikin wannan gida fi sharbin tare da wasu mashaya min al-ansar wato na mutanen madina yana nan suna shan giya wanda wannan kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta da giya ne kafin a haramta giya ne kuma ba komai ya kai hamza Allah ya kara masa yadda zuwa aikata wannan al'amari face wata zabiya ce wanda su dama mashaya ba sa rabuwa da zabiya wadda za ta ringa musu waka tana ziga su shine ya sha giya ya yi su take rera waka tana cewa ala ya hamza da sharafin niwa'i ala ya hamza da sharafin niwa'i ja take ya kai hamza ka tashi mai zuwa waɗannan raƙuma waɗanda suke masu manyan tozo to hamza allah ya ƙara masa yadda ya sha ya yi su kuma waɗannan raƙuma dama na ɗanɗan uwan shi ne a lokacin nan ya tashi ya je ya soke wannan raƙuma bayan ya soke su ya sa takobi ya yanke tozan ya yanko tozan gaba daya wanda daman naman tozo a jikin raƙumi shine naman da ya fi kowanne daɗi da shine suke alfahari kamar yadda can yake cewa tudaru alaina bisadifi sihafuna wa uta ilaina bil abidil musammali idan aka ce as-sadif shine naman tozo wanda ya fi komai tsada a jikin dabba sannan bayan shi kuma sai hanta ya barka cikin ya ciro hantar to shine a lokacin nan aka fada ma aka bashi labarin cewa ai Hamza ne dan Abdul Muttalib shi ya soke waɗannan taguwai naka wa huwa fi hazal baiti fi sharbin min al ansar yana nan cikin wannan gida tare da wasu mashaya na mutanen Madina aliyu allah ya kara masa yadda ya ce fanƙwalaktu kai tsaye ya ce sai na tafi ban shiga gunsa ba hatta a dukuna ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai na tafi gun manzan allah sallallahu alaihi wasallam wa inda hu zaid ibn harisa agun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin nan akwai zaid ibn harisa Allah ya kara masa yadda wanda wannan yana nuna mana in an maka laifi kai tsaye karka ɗauki mataki ka ce za ka ma kanka hukunci kenan ka kai gun wanda zai shiga gaba kenan a zartar da abin da ya dace da hukunci kaga aliyu allah ya kara masa yadda a nan kai tsaye bai shiga ba gun hamza sai ya tafi gun mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a lokacin da na shiga gunsa zai da guna harisa yana tare da shi yana gunsa fa'arrafa nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi wajihi alladhi laki fi wajihi alladhi laki maza Allah sai ya ya sani irin abinda na hadu da shi na bakin ciki da damuwa a fuskata maza Allah ya ga raina a bace ki kamar yadda Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska in mutum yana cikin farin ciki da murna da walwala daga fuskar shi ake ganewa haka wanda yake cikin damuwa da bakin ciki ta fuskar shi ake ganewa shi ne ce fa'arrafan nabiyu sallallahu alaihi wasallama fi wa shihiyar lazi da ketu mazan Allah sai ya sani abin da na haɗu da shi na bakin ciki da damuwa a fuskata faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam mazan Allah sai ya ce da ni malak ya aliyu me ya faru fakultu ya rasulallahi sai na ce ya manzan Allah ma ra'aitu kal yawmi qattu yace wallahi a rayuwata da dai ban taba ganin wani abu da ya bakanta mun zuciya irin abin da na gani a yau ada hamzatu ala naqatayya yace hamza yayi ta'addanci akan taguwai na guda biyu lafazin ada wato minar ta'addi ne ma'ana ya ƙetare iyaka ya yi abin da bai dace ba wato game da taguwaina fajabba asini mata huma ya yanke tozansu wa baƙar hawasira huma ya ɓarka cikin ya fitar da hanta wa hahuwa zafi baitin ma'ahu sharf yana nan kuma a cikin wani gida tare da mashaya suna shan giya ya ba maza Allah sallallahu alaihi wasallama wannan labari kai tsaye fada annabiyu sallallahu alaihi wasallama bi rida'ihi fartada maza Allah ya ce a kawo masa mayafinsa aka ɗauko masa mayafinsa aka bashi manzan Allah ya yafa sun manfala ƙayan shi manzan Allah ya wuce gaba yana tafiya wata ba'atuhu ana wa zaidu wa zaidu bin harisa yace ni da zaidu bin harisa muka biyo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ja albayt alladhi fihi hamza har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso gidan da hamza yake ciki tare da mashaya fasta'azan manzon Allah ya nema a bashi izinin shiga aka bashi izini fa'azinu lahum aka ba su izini manzan Allah da da Aliyu da Zaid ibn Harisa suka shiga gida fa idza hum sharbun sai ga maka duk mashaya ne ana cikin shan giya lafazin sharbun jam'i ne na sharib mashayi kenan shine yace fa idza hum sharbun sai ga maka mashaya ne suna cikin su fa tafika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yalumu hamza fima fa'ala maza Allah sallallahu Alaihi wasallama sai ya haɗu wato yana zargin hamza game da abin da ya aikata maza Allah ya fusata yake ma hamza wato rarauka akan abin da ya aikata maza Allah yana nuna masa cewa abin da ya bai daidai ba fa'iza hamzatu kada samila muhimmar ratan ainihu sai ga maka hamza tuni ya riga ya yi su ya yi maye idanunsa sun yi jajjawur wanda dama al'adar giya ga wanda ya sha idanunsu yi ja shi ne ce fa'iza hamzatu kad samila sai ga maka hamza tuni ya yi maye muhimman ratan ainahu idanunsa sun yi jajjawur fanazara hamzatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hamza allah ya kara masa yadda sai ya kalli manzan allah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'adan nazara ya daga dibinsa fa nazara ila rukubatayhi ya kalli guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maye yayi maye wai kai tsebe iya daga kai wai kalle shi gaba daya daga idanun da ya duka gaba daya inda ganin ya tsaya bakin guyoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma sa'adan nazara sannan kuma sai ya koma daga dibin fa nazara ila surati ya kalli daidai cibiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da aka huta wajen daga diyo sannan aka daga aka kalli cibiyar sun masa da nazara karo na uku kuma ya sake daga dibin fa nazara ila wajihi sannan ya kalli fuskar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun maƙala hamza sannan hamza sai ya ce hal antum illa abidun li abi ya ce gaba ɗayan ku ba ku zamanto ba face bayan mahaifina ne ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aliyu da shi zaidin ya ce gaba ɗayanku ya ce bayan mahaifina ne me yake nihi alfahari ne yake musu cewa shi ɗan abdulmuttalib ne shi ku abdulmuttalib kaka ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da aliyu su kuma al'adar larabawa shi kaka abinda suke kiran shi sayyid shugaba kenan kenan shi ya fi su kusa da abdul muttali yana musu alfahari kenan gabaɗinsu ya ce kowa bayan babana ne ba ku zaman duba ya ce face bayan babana ne ba arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu da samila maza Allah sai ya sani cewa lalle hamza ya yi maye da jin wannan magana فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya akan dugadigansa yana mai da baya da baya an gane ko manzon Allah ya da baya da baya ya ringa yi ya fito daga cikin gidan Aliyu ya ce wa kharajna ma'ahu wato muka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi wannan hadisi hadisi ne wanda yake da darsa da dama a cikinsa kamar yadda al'imamu abu daud Allah ya ji kansa yake faɗa yake cewa na ji malamina ahmad ibn salih yana faɗa a ƙarƙashin wannan hadisi darasi ɗaya bin ɗaya darasi kusan 24 ke akwai wanda yana daga cikin darsan wato shine yake cewa shine yake cewa wato yana daga cikin darsan duk wanda yake da misali taguwa ko mu ce abun hawa to ya yana da halaccin yayi amfani da abun hawansa ta bangaren hawa ko kuma damta masa kaya kamar yadda aliyu allah ya kara masa yadda waɗannan raƙuman nashi biyu ya tanade su zai je ya yo ciyawa da ɗoro musu ciyawa domin ya kawo ya saida gane ko ya hau kuma ya ɗora musu kaya sannan kuma wannan hadisi yana daga cikin darussan da ya ƙunsa shine halaccin mutum ya durƙusar da abin hawan shi a ƙofar gidan wani in har ka san shi mai gidan ba zai damu ba kuma ba zai cutu ba misali na ka zo ka yi garan abin hawa a kofar gidan wani in har ka san ba zai damu ba kuma ba zai cutu ba game da wannan gari da kai a kofar gidan shi na abin hawa to ba laifi ba ne kamar yadda a nan aliyu allah ya kara masa yadda a ina ya durkusar da raƙuman nashi ya durkusar da su a kofar a bayan gidan wani daga cikin mutanen madina a gane ko a wannan gaba ne kenan darasin da za mu iya ɗauka halaccin mutum ya yi garan abin hawa a kofar gidan mutumin da kasan ba zai damu ba don ka ajiye abin hawanka a kofar gidansa kuma ka tabbatar da cewa hakan babu wani abu wanda yake na cutar da shi sannan kuma yana daga cikin darsan shine kuka wanda ke na zubar da hawaye akan wani a akan wata damuwa da mutum ya samu da bacin rai to wannan ba abin zargi ba kamar yadda aliyu allah ya kara masa yadda bakin cikin da ya cika zuciyar shi ya kasa mallakar idanunsa ya ringa zubar da hawaye wanda waɗannan raƙuma wasu ne iya abin da ya mallaka ba shi da wani abu bayansu kuma fa ya ɗauke su ne na ya je ya yi ciyawa in ya yi ciyawar ya sayar da ita ɗan kuɗaɗen da ya samu ya shirya walima ta angoncin shi to amma ga raƙuma kuma an suke su kuma wannan yana nuna mana ashe ɗabi'a ce ta mutum in har ya samu damuwa ran shi ya ɓaci ya yi baƙin ciki na idan ya kasu na rashin iya mallakar idan idan baƙin ciki ɓaci rai da damuwa in ya yi yawa ga mutum ɗabi'a ce tashi mutum ya kasa mallakar idanunsa sannan kuma yana daga cikin wannan darasi a ƙarƙashin wannan hadisi irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da ɗan adam shine samun damuwa a duk lokacin da abin da yake amfani da shi idan ya kubce masa ɗabi'a ce ta ɗan adam ya samu damuwa da ɓacin rai akan wani abu da kake amfani da shi idan ya kubce maka sannan kuma wannan hadisi hallo yana ƙara tabbatar mana shine ne wato halaccin karɓar labari na mutum ɗaya an gane ko shine kabulu kabaril wahid karɓar labari na mutum ɗaya tunda aliyu Allah ya ƙara masa yadda a nan shine ya zo ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ga yadda Hamza yayi da raƙummansa manzo Allah ya karɓi labarin sa bai ce masa ba ina je ka ka zo da wani sai in kun zo ku biyu kamar yadda wasu daga cikin malamai musamman malaman hanafiya ba sa karɓar labarin mutum ɗaya musamman akan abin da ya shafi ɓangaren akida shi kuma dalilai sun wuce daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suke tabbatar da karɓar labari na mutum guda sannan kuma wannan hadisi yana fa'idantar da mu halaccin jama'a su haɗu game da shan abin sha wanda ya halatta abun sha wanda yake ya halatta to ba laifi ba ne jama'a su zo su haɗu su sha kamar yadda giya a wannan lokaci ba haramun ba ce ba abu ce wanda Allah ya halitta ma bayansa wanda ma tana daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma bayansa a farko kamar yadda yake ambata mana a can cikin suratun nahal shine yake cewa wa min samaratin nakhili wal'a'anabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana ubangiji ta'ala yace daga ƴaƴan dabino da ƴaƴan inabi kukan riki wato shine kayan maye da kuma arziki wanda yake kyakkyawa ku sarrafa giya ta dabino ko ta inabi ku sha ku yi maye ko ma ku sayar ku yi amfani da kuɗin wannan duka yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya jaddada ma bayansa na ni'ima tun a farkon musulunci don haka bayan tafiya ta yi tafiya ubangiji ta'ala ya hana shan giya ya haramta shanta amma in lokacin sallah ya yi la ta karabu salata wa antum sukara hatta ta alamu ma ta gulo haka ayar da Allah yake faɗa ya wani yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ita ma wannan aya bata haramtar da giya ba amma tana nuna cewa nisantar giya shine yafi dacewa to har aka zo lokacin da Allah ya haramta ta ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihu to dan haka wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da halaccin jama'a su haɗu domin shan wani abin sha wanda ya halatta sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana wato shine halaccin mutum ya zaɓi abin da ran shi yake so wato daga cikin abinci kamar yadda anan hamza allah ya ƙara masa yadda da ya soke waɗannan raƙumma guda biyu me ya zaɓa ya yanke tozan kuma ya barka cikin ya gudu hanta kuma yana ɗaya daga cikin dalilan da ke ƙara tabbatar mana da halaccin cin hanta wanda ita asalin hanta gaba ɗayanta jini ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa uhilla lana maitatani wa daman fa amma almaitatan fal jarad wal hud wa amma daman sai ce fattihal wal kabi an hadatta mana mushi biyu da jina ne guda biyu mushi biyu wanda aka hadatta mana manzon Allah ya ce fara da kifi jini biyu da aka halatta mana manzan Allah ya ce saifa da hanta sannan kuma wannan hadisi wato yana ƙara tabbatar mana shar'ancin wato walima ta angwanci domin a nan aliyu Allah ya ƙara masa yadda zai tafi ne ya yi ciyawa domin ya samu 'yan kudaden da zai shirya abincin walima. sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana halaccin ko mu ce shar'ancin sana'a wadda take ta kira kira halakce mutum kuma ya maida ta sana'a wannan halak ne kamar yadda a nan aliyu allah ya ƙara masa yadda ya tafi ne ya yi wannan domin ya sayar ma makira su suke amfani da irin wannan ciyawa ta saurayi sannan kuma hadisin yana ƙara tabbatar mana neman taimako da wanda yake masani game da duk wata sana'a in za ka shiga wata sana'a to ka nemi wanda ya san sana'ar ya taimaka maka ya nuna maka yadda ake yinta kamar yadda a nan shi aliyu bai san ba yadda ake yi wannan sana'a ta ajiye a yi wannan ciyawa ta tsibiri a kawo makera su saya shine ya nemi taimakon wani daga cikin mutanensa cewa ya je ya nuna masa yadda ake yi kenan domin su kawo su sayar ya samu 'yan kudaden da zai shirya walima sannan kuma wannan hadisi hallo yana ƙara tabbatar mana illar da aka haramtar da giya wanda daman illar haramtar da giya shine gusar da hankali ba dan najasa bace ba a giya ba najasa bace illar da ta sa Allah ya haramtar da giya shine taba hankali kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada inna ma yuridu shaytanu an yuqi bainakum al'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala fa hal antum muntaqun ana Allah ya zano mana illoli kamar kusan guda uku game da haramta giya da caca to yana daga cikin illar haramta giya wato shine gusar da hankali yanzu misali a nan hamza Allah ya kara masa yadda hankalin ne fa kwata-kwata ya gushi da ya kalli manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗa masa wannan kalima na cewa wahal antum illa abidun da abayi kai da wanda kuke tare da su gaba ɗayan kuma ku zamanto mafaci bayan mahaifina ne sannan kuma wannan hadisi yana ƙara tabbatar mana shugaba takanas ya dace ya tashi ya je inda aka ba shi labarin cewa ga wani aiki na asha ya je da kanshi domin ya canza kamar yadda a nan da aliyu Allah ya kara masa yadda ya faɗa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ga abin da hamza yi kuma yana can cikin wani gida tare da mashaya suna shan giya manzan Allah ya tashi takanas ya je domin ya canza wannan munkarkin kuma wannan yana ƙara yana daga cikin darussan da ke karkashin wannan hadisi shine halaccin misali shugaba kenan shine ma'ana neman izini lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya isa gidan ai ba kutsa kai bai ya shiga sai da ya nemi izini aka ba shi izini sannan kuma suka shiga kuma wannan kuma yana ƙara tabbatar mana idan mutum yana tare da wasu jama'a ya zo wani gida ya nemi izini in aka ba shi izini to waɗannan sauran da suke tare ba sai kowa ya nemi izini ba a izinin da aka bashi ya hada da shi da sauran jama'ar da suke tare da shi gaba ɗaya su shiga kuma sannan wannan yana nuna mana cewa wato mutum a gidansa ba laifi ba ne bai ya ajiye wani mayafinsa a cikin wannan kamar yadda a nan maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yana cikin gida ne yana hutawa maza Allah ya hudda mayafinsa da aliyu ya zo ya faɗa masa kai tsaye maza Allah ya ce a bashi mayafinsa wanda wannan yana tabbatar mana cewa shugaba in zai haɗu da kamar misali wasu jama'a daga cikin mabiyansa to ya kamata ya zamanto a cikin mafi kyawun kama kaga anan da za su tafi manzan Allah sai ce a bashi mayafin shi aka ɗauko masa mayafin sai ya yafa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita suka je sannan kuma wannan yana tabbatar mana duk wanda yake cikin maye to za a iya zargin sa a faɗa masa maganganu a aibanta shi amma sharadi ya zamanto yana hankaltar abin da za a ke faɗa masa in har maye ya yi maye ya zamanto baya fahimtar komai to wannan bata lokaci ne dan an zarge shi ma an ce masa kayi kaza kayi kaza ya san ma yayi to amma in har ya kasance zai hankalci ya fahimci laifin da yi to yana cikin mayan sai a faɗa masa dukkan abubuwan da yi na rashin dacewa sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana cewa wato duk wanda ya tafi gun wanda hankalinsa ya gushe to karka juya masa baya kamar yadda ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da zai fita daga gidan yayi da baya da baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi hikima anan saboda shi hamza hankali ya riga ya gushi kenan manzan Allah yana jin tsoron kar su juya mishi baya yayi musu wani abu wanda yake bai dace ba kenan in kana da baya da baya dai kana daukan mataki ne kana ganin abin da zai in ma ya zaburo to kana iya kare kanka da izinin Allah to shine anan kenan duk wanda ka san hankalin shi ya gushe in dai ka je gun shi to karka juya masa baya in zaka tafi kai da baya da baya ka wuta har dai ka kai lokacin da zaka amintu game da wannan kinshi kuma wannan hallo hadisin yana ƙara tabbatar mana shi zance yakan saba a sababin sabanin masu faɗar shi yanzu misali a nan hamza mi ya faɗa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da mabiyansa cewa wahala antum illa abidun liyabi dukkanku ba ku zamanto ba face bayi ne na mahaifina yanzu wannan faɗar da hamza ya faɗa kaga wani ba zai iya faɗa ba in wani ya faɗa to maganar ba haka ba ce yanzu wanda baya matsayin hamza ya faɗa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shi hamza da ya faɗa maganar in aka bibiye ta kusan haka ne alfahari ne yake musu saboda shi hamza dan abdul muttalib ne abdul muttalib shi kuma kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne da aliyu su kuma al'adar su larabawa kaka shugaba ake kiran shi shugaba ake kiran shi kenan anan yana nuna musu ya fi su kusaci da abdulmuttalib wanda kuma wannan yana nuna abdulmuttalib yana da matsayi a cikinsu kakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wanda yake ba a matsayin hamza ba kaga in ya faɗi wannan magana to ta yi nuni kamar wanda ba dangin ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wa hal antum illa abidul li abi ko li abai kamar da yake cikin wata riwaya to kaga ai ta yi muni don haka zance yakan saba a sababin sabawar masu faɗar shi zancen da wani in ya faɗa ba za a zarge shi ba to wani in ya faɗa to abin zargi ne to don haka dai a taƙaice wannan hadisi malam ya zo da shi ne domin tabbatar mana da cewa shi kumusi na ganimar yaki an shar'anta shi ne a yakin badar kenan a yakin badar aka tabbatar da wato aka farlanta shi ne a kasa ganima kashi biyar a fitar da kumusi kamar yadda kenan malam ya zo da wannan hadisi na cewa aliyu da yake cewa na samu wato wannan taguwa daga cikin rabona na ganimar yakin badar kuma maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani wata taguwa daga cikin humusi duk da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa wannan humusi da taguwa da maza Allah ya bashi ba daga cikin humusin ganima ta yakin badar bane tun kafin yakin badar akwai wata sariya da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura wanda aka samo ganima wanda suka kasa kashi biyar suka ware kashi ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin shi ne manzon Allah ya bashi kumusin ya bashi wannan taguwa guda sannan hadisi na biyu a baban hadisin Aisha Allah ikara mata yadda tana ba Urwa ibn Zubair labarin cewa lalle Fadima diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ikara mata yadda sa'alat ababakar ne siddiƙa ba da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an ya sima laha mira fahamin mataraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mimma afa allahu alaihi wato fadima allah ikara mata yadda ta zo gun abubakar allah ikara masa yadda bayan mutuwar manzan allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da abubakar ya zamanto khalifa ta nemi cewa ya kasa ya ba ta gadanta daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari mimma afa Allahu Alaihi daga cikin abin da Allah ya dawo gare shi na dukiyar abokan gaba shine wato na abin da aka samu na ganima ta wannan yahudawan banu nadir domin dukkan abin da aka kwasa na wannan ganima to yana daga cikin abin da Allah ya dawo ne ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sura ta musamman Allah ya saukar suratul hashr wanda ya kissanta mana wannan kissa domin dukkan abin da aka samu na wannan ganima gaba ɗayan shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ta zo gun Abubakar Allah ya kara masa yadda ta nemi cewa ya kasa ya bata rabanta na gadanta daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari na wannan dukiya wadda Allah ya dawo gare shi wanda wasu gonakai ne na dabinnai na nan yahudawan banin nadir wanda ke birnin madina abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ce da ita inna rasulallah sallallahu Alaihi wasallama kala la nurasu ma tarakna sadaka ai tuntuni manzan Allah ya faɗa mana cewa mu annabawan Allah ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne ga al'umma abubakar Allah ya kara masa yadda ya faɗa mata cewa ga dalilin abin da ya sa ba za mu baki komai daga cikin abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari domin ya faɗa cewa su annabawan Allah ba a gadansu duk abin da suka bari matsayin sadaka ne ga al'umma فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة يرمز الله صلى الله عليه وسلم الله يكرمت يدا take yanke sai ta fusata ta yi fushi fahajarat ababakar ta kaurace ma abubakar Allah ya kara masa yadda falamta zal muhajiratahu hatta tuwfiyat bata gushe ba tana mai kaurace masa tana yi masa gushi har aka kai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya karbi rayuwarta sababin abin da ya sa ita Fadima Allah ya kara mata yadda ta yi fushi ta kaurace ma abubakar Allah ya kara masa yadda domin ita ta yi tawilin hadisin akan cewa ita kamar ta yi kudirin cewa wannan hadisi baya nihin cewa kwata-kwata iyalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba za su gaji komai daga cikin abin da ya bari an gane ko ita iya tawilin da ta yi shi ku abubakar Allah ya kara masa yadda shi kuma ya ɗauki lafazin lafazi ne wanda yake gamamme tunda ya ce na yake cewa la nuras mu annabawan Allah ba a gadan kenan tunda ba a gadan su kenan gaba daya duk abinda suka bari kinan gaba ɗayan shi babu wani abu da za a ɗauka a ba wani magaji daga cikin mai gadi amma ita sai ta ɗauka cewa abinda ta yi tawili ta yi ƙudurin cewa ba a komai ba ne ba ba a gadansu akwai abinda ana iya gadansu akwai abinda kuma ba za a gane su ba to shine sababin abin da ya motsa mata fushi sai ta yi fushi sai ta kaurace ma abubakar allah ya kara masa yadda tare da cewa kamar yadda wasu malamai suke fadar cewa fushin da ta yi masa wai ba ta masa fushi ba ne ba na kwata-kwata na cewa ba magana har aka kai lokacin da allah ya mata rasuwa a'a ta masa fushi ne dai na cewa a haɗa abu ɗaya to ba za ta kasance ba abu ɗaya tare da shi wanda shine shine sai aisha take cewa wa ashat ba'ada rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sittata ashhur ta rayu bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon wata shida ita fadima bayan Allah ya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama rasuwa da wata shida ita ma Fatima ta bi baya shine yace wa tace wa kanat Fatimatu tas'alu Ababakar nasibaha mimma taraka Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min Khaybara wa Fadak wa sadaqatahu bil Madina iya abinda take tambayar shi na abata wato wai rabanta daga cikin abinda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari min khaibar wato na gonakan khaibar domin ita khaibar da aka ci ta da yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama gaba ɗaya ya kasa ta kashi biyu kashi ɗaya manzan Allah ya riƙe shi a matsayin nashi ne maza Allah yakan sarrafa shi ga dukkan abin da ya shafi daukan ɗawainiyar iyalansa da duk wani abu da yake bujiro masa abubuwa dai na bukatu waɗanda suke na zamani wannan kuma kashi ɗaya rabin maza Allah sai ya kasa shi kashi goma sha takwas maza Allah ya raba ma sauran waɗanda suke mayaka to tana buƙatar a ɗauka daga cikin wannan abin da yake kenan abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari na khaibar na waɗannan gonakai na cewa a kasa a bata rabanta wa fadak da kuma ganimar da aka samu shi ma a fadak wanda fadak tsakaninta da madina duka zango uku ne tafiya ce ta zango uku tsakanin fadak da madina wanda su ma wasu yahudawa ne suke zaune a nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci kaibar da yaki to a lokacin nan su mutanen fadak yahudawan fadak suka turo sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna neman sulhu da shi kar a kai musu farmaki duk abin da yake nasu za su bar masa da garin kenan za su lauta su tafi a kyale su su tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yarda akan cewa ya amintar da su ba za a kai musu farmaki su tattare ya nasu ya nasu su bar garin da duk abubuwan da suke na duk na gonakai da sauransu su bara masa to aka yi haka sannan kuma sai ce wa sadakata hubil madina wato da sadakar shi ma'ana wakafin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na waɗannan gonakan shi waɗanda suke birnin madina wanda su kuma kasancewar akwai wani ana ce masa mukhairik daga cikin yahudawan banu ainukayik to shi kasancewar yana da dukiya yana da gonakai da dama to shine sai ya yi wasiya a yakin uhudu yake cewa duk abin da ya bari na gonakansa in Allah ya karbi rayuwar shi ya ce a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce manzon Allah ya dauka ya sa inda ya ga ya dace wannan ita ce mafi yawan kenan sadakar ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai ta kike ni da sadaka shine gonakan shi waɗanda suke birnin Madina wanda daga ciki kuma akwai gonakan Yahudawan Banu Nadir wanda Allah ya dawo da su ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda su ne suke da manyan gonakai a birnin Madina wanda suke nan dajin da ake kiran shi Buwaira to shine take nema a cikin waɗannan abubuwa uku kenan a kasa a bata rabanta kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda a nan take faɗa mana shine fa aba abubakarin alaiha zalik abubakar allah ya kara masa yadda sai ya ki ya ce a'a shi fa ba zai kasa ba ya ɗau wani abu ya bata tunda tuntuni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ya ce mu annabawan Allah ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne abubakar ya ce lastu tarikan shay'an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya amalu bihi illa amiltu bihi ya ce ni fa ba zan bar wani abu da manza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana aiki da shi ya ce face sai na ci gaba da yin aiki da shi duk abin da na san manza Allah yana yi ya bar ni a kan shi na zaman to khalifar shi ya ce to ba zan canza ba zan ci gaba da aikata abin da yake aikata hujjata ya ce fa inni akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azika ya ce wallahi ina jin tsoron in har na bar wani abu daga cikin lamarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to in hallaka shi ne ce an aziga in karkace ma gaskiya in hallaka in har na bar wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bar mu a kan shi fa'amma sadakatuhu bil madina gonakan da suke birnin madina wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bari na waɗannan gonakai na yahudawan banu nadir da na mukhairik da sauransu fadafa'aha umaru ila aliyin wa abbas umar allah ikara masa yadda bayan ya zama khalifa abubakar ya wuce kenan sai ya damƙa ma aliyu da abbas cewa su za su ci gaba da kula da waɗannan sadaka ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama wannan gonaka su ne kenan wakilai wa amma khaibaru wa fadar amma abin da ya shafi gonakan da suke can khaibar da wanda suke fadar da sauransu fa amsaka ha umar umar allah ya kara masa yadda sai ya ci gaba da rike su a hannun shi shi ya rike su bai bada su ba ga kowa wa kala sai ya ce huma sadaqatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan gonakai na khaibar da fadar sadaka ce ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kana ta li hukuki hillati ta aruhu wa nawa'ibihi sun kasance ne ga haƙuƙuwa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama waɗanda suke bujiro masa abin da ya shafi kenan ɗaukan ɗawainiyar iyalinsa da duk wasu abubuwa na masibin zamani da suke samun mutum da haka umar Allah ya ƙara masa yadda a cikin waɗannan gonakai duk abin da aka samu to yakan ware abinci na matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kowace a bata abin da zai wadace ta abincin shekara kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake ba su sauran abin da ya rage kuma sai ya sarrafa shi akan maslaha ta muminai sai ya ce wa amuru kuma ila waliyin amur don haka lamarin waɗannan gonakai na khaibar da fadak suna hannun kenan majibincin lamarin muminai shi ko shine khalifa don haka kenan ya ci gaba da rike waɗannan amma su waɗancan gonakai na birnin madina tuntuni shi umar sai ya mallaka ma aliyu da abbas ya ce su za su ci gaba da kula da su shi ne al'imamu zuhuri yake cewa fahuma ala zalika ilal yau suna kan yadda suke har zuwa yau kenan lokacin da yake maganar kenan manzan Allah kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sarrafa su haka abubakar Allah ya kara masa yadda ya ci gaba da sarrafa su har aka zo kan umar Allah ya kara masa yadda to don haka shi wannan ƙauracewa kamar yadda wasu malamai suka fassara ƙauracewar da ita fadima Allah ya kara mata yadda ta ma abubakar Allah ya kara masa yadda shine cewa in dai maganar wannan gado ne na mahaifinta to daga yau ba za ta koma yi masa ba tare da cewa a zahirin da fushi ne ta yi masa ta kaurace masa amma kamar yadda ya inganta zuwa ga al'imamu sha'abi lalle lokacin da ba ta da lafiya kafin Allah ya yi mata rasuwa abubakar allah ya kara masa yadda takanas ya tashi ya zo gidan aliyu ya yi sallama aliyu ya fito ya ce yana so ya ga fadima ya je ya ce mata abubakar ne a kofa ta ce kana so in ba shi izini aliyu ya ce kwarai ta ce to ta ba da izinin ya shigo abubakar allah ya kara masa yadda ya shigo da ya shigo ya lallashe ta ya lallashe ta in ma an mata kuskure na cewa ta yafi fadima allah ya kara mata yadda ta yarda ta yafi wannan abin da take ganin cewa kamar an mata ba daidai ba an hana ta gadon abin da ya shafi mahaifinta wanda daman kamar yadda yake cikin wata riwaya ita da al'abbas suka tashi suka zo me yasa saboda daman ita da al'abbas su ne suke da gadon maza Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sai matan shi ya mutu kenan ya bar mata tara sannan ga al'abbas abbas shi ammin shi ne shi ku aliyu dan ammin shi ne kaga kenan ita inda a ce wani ne za a gada yanzu matan shi in aka ba su sumuni diyar shi aka ba ta rabin dukiya domin ita kadai ce ya bari kenan saurawa ne ne zai gaje al'abbas shi ne zai gaje domin ammi ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallama shi ne asi to don haka a wata riwaya da ita da al'abbas suka tashi suka zo kuma ibn hajar allah ya ji kansa ya ce wannan daman shi ne kuma ya fi dacewa da ɗabi'unta da halayenta ita fadima allah ya kara mata yadda duka da kuskuren wato ta ɓangaren tawili ne shi aliyu shi abubakar allah ya kara masa yadda ya ɗauki lafazin lafazi ne ga mamme tunda ya ce mu ba a gada mu duk abin da muka bari sadaka ne ya ce kuma ni ina jin tsoron hallaka in canza wani abu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya barna a kan shi da haka ya ce ni ban zan bar ba duk abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake aikatawa ya ce face sai na ci gaba da aiki da shi ina jin tsoron in na bar wani abu daga cikin lamarin shi in hallaka ita kuma a iya abin da ta ɗauka kenan lafazi ne gamamme amma akwai abin da ya keɓance shi kenan ba kwata-kwata ba ne ba ba a gadon shi kenan ita ta ga cewa a cikin waɗannan abin da ya bari na gonakai waɗanda suke birnin madina da wanda yake khaibar da wanda yake can fada kenan wannan ana iya don haka ta keɓance waɗannan abubuwa uku shine ta nema cewa a ba ta rabanta na gado don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa rabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama abinda ya bari kina abinda kamar can cikin kumusin dukiya kina wannan za a sarrafa shi ne shu yana hannun shugaba shi ne zai sarrafa shi akan maslaha ta al'umma ko yau aka yi jihadi aka samu ganima ta yaki farko za a kasa kashi biyar wannan kashi ɗaya idan aka ware kenan shi ne za a sarrafa shi ga maslaha ta al'umma sannan wannan kuma kashi hudu suka rage su ne za a raba ma mayaka kamar yadda a can manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi don abin da ya bari matsayin sadaka ne ga al'umma kenan lamarin yana hannun wanda yake kenan shugaba wanda ya zamanto lamarin mu'minai a hannun shi al-Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa yake cewa lafazin itaraka shine yace ifta'alta kamar yadda asali kamar yadda malamai suka ce takan iya yiwa wannan kuskure ne kenan maimakon ifta alta kenan if ifta alaka kenan haka ya kamata a ce zamanto maimakon kenan ifta alta ala wazni wannan itaraka sai ce min arautuhu asalin kalmar kenan an ciro ta ne daga arautuhu aifa asautuhu abinda zai bujiro ma mutum kenan ya same shi kamar yadda kenan wannan gonakai biyu na khaibar da fadar maza Allah yakan sarrafa duk abin da aka samu kenan ga abin da ya shafi bukatunsa da duk wasu abubuwa da suke bujiro masa shi ne cewa minhu yana daga cikin asalin kalmar kenan da suke cewa ya aruhu wa atarani kamar yadda can ubangiji ta'ala yake faɗa inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك